نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata goma ga watan rajab shekara 1445 hijira ta manzan tsira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 22 ga watan ɗaya shekara ta 2024 shekara miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasa littafin mai albarka na alkaba'ir wallafar babban malami shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah yan uwa idan ba a manta ba mana karatu ne a cikin kabira a har yanzu ta goma sha tara kabirar da ke bayani game da shan giya ko shan kayan maye mun tsaya ne a gaba ta ƙarshe daidai inda malin ya ce hikayatul wata hikaya da malin zai rufe wannan fasali na shurbul khamri da ita malin ya ce an abdullah ko kuma an abdulmalik ibn marwan alaihi rahmatullah wannan kisar an karɓo ta daga abdulmalik ɗan marwan allah ya masa rama shi abdulmalik ɗan marwan ‘yan uwa ɗaya ne daga cikin khalifofi na banu umayya wanda shi ne na biyar daga cikin khalifofin da suka yi khalifanci bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina usman ibnu affan radiyallahu anhu shine khalifa na farko daga banu umayya bayan shi kuma muawiya ibnu abi sufyan radiyallahu anhu shi ma daga wannan kabila ta banu umayya ya fito sannan sai ɗansa yazid dan muawiya daga nan kuma sai na hudu mahaifin abdulmalik din shine marwan ibn al-hakam to kaga sai na biyar kuma shi ne abdulmalik ibn marwan a cikin jerin wanda suka jagoranci musulmi daga wannan kabila katafariya ta banu umayya shi sa kun ga banu umayya akwai bayan allah nagartattu daga cikin sabon manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga cikinta don mutumin da ya zagi banu umayya to ya zagi hadda sayyidina usman dan affan ya zaga har da a matar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ita ce ramla bintu abi safiyan Allah maɗaukin sarki ya ƙara mata yarda saboda banu umayya ƙabila ce daga cikin ƙabilun larabawa kuma suna da tasu darajar da falalar kamar yadda duk mai bibiyan tarihi ya san haka abin da ya sa na ɗanyi wannan shimfaɗar saboda banu umayya 'yan uwa ɗaya ne daga cikin karan bara na shi'a wanda za ku ga shi'a suna yawan zagin su tsine musu albarka suna nuna banu umayya ba su da wani alkhairi kwata-kwata a cikin musulunci to idan ka tattara banu umayya kai kondemin din shi gaba daya ka yi kondemin haddasa rikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine sayyidina Uthman hadda matarsa da ya aura suka zauna har ya rasu ita ce Ramla bintu Abi Sufyan ita ma banu umayya ce to wannan abdulmalik bin marwan malami ne faƙihi ne masanin Allah ne sosai ana gwada shi wajen tsoron Allah bari ma yana ɗaya daga cikin wanda malami suke cewa fuqaha'u fuqaha'ul madina al-arba'a akwai wasu manya-manyan malamai guda hudu a garin madina waɗanda kowa ya jinjina musu kuma ya sallama musu ɗaya ne daga cikinsu akwai sa'id ibn al-musayyib akwai urwa ibn zubair akwai qabisa ibn zu'aib sai shi abdul malik ibn marwan din su su hudu ne Allah madaukakin sarki ya musu rahama gaba daya an haife shi a shekara ta 26 bayan hijira ya mutu a shekara ta 86 bayan hijira ya karɓi halifancin musulunci kuma a lokacin bayan hijira da shekara 65 ya yi shekara 21 na halifancin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rahama kurakuransa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya fi masa to shi ne ke cewa anna shaban ja'a ilaihi bakiyan hazinan faqala abdulmalik ibn marwan lokacin da yake khalifanci wani saurayi ko matashi ya zo zuwa gare shi bakiyan yana kuka hazinan yana cikin damuwa da bakin ciki faƙala wannan saurayi ya ce da shi ya amiral mu'minina ya kai sarkin muminai innir takabtu zamban aziman fahalli min taubatin ya ce haƙiƙa na zakewa wani zunubi mai girma shin ina da tuba zan iya tuba Allah ya karɓi tuba na? Ƙala wa ma zambuka sai Abdulmalik ya ce masa menene wannan zunubin naka? Ƙala sai ya ce zambi azimun ya ce ya shugaba zunubi na fa mai girma ne. Ƙala Abdulmalik ya ƙara ce masa wa ma huwa menene wannan zunubin naka? Fatub ilallahi ta'ala ka tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu yaqbalu tawbata an ibadihi lallai Allah subhanahu wata'ala yana karɓar tuba daga bayansa idan sun yi wa ya'fu an sayyi'ati yana kuma kau da kai yayi afuwa ga dukkanin kurakurai da mutum yayi idan ya nemi afuwa zuwa gare shi subhanahu wata'ala ya masa wannan jan hankalin da nasiha qala sai ya ce ya amiral mu'minina ya sarkin mu'minai kuntu ambushul qubura na kasance ni dai aiki na da nake ina zuwa na tone kaburbura ma'ana kun gaba yanzu aka fara tone kaburbura ba kenan tun wancan lokaci tun zamanin akwai ragowar masu habban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yakan je ya tone kaburbura wa kuntu ara fiha umuran ajiba ya ce ina kallon wasu al'amura masu ban mamaki matuƙa a lokacin da nake tone kabarbara a cikin kabarbaran da na tone akwai kabarbaran da na samu abubuwa na ban mamaki a cikinsu ƙala sai amirul mu'minina abdulmalik ya tambaye shi ya ce wa ma ra'aita me ka gani ƙala sai wannan matashi ya ce ya amirul mu'minina ya kai sarkin muminai na bashtu lailatan qabran wata rana da daddare na tone wani kabari daga cikin kaburburan da nake tonewa fara'aitu sahibahu sai na ga ma'abocin cikin kabarin wanda ke kwance a cikin kabarin qad huwila wajhuhu anil qiblati an juyar da fuskarsa daga alqibla ma'ana maimakon fuskarsa kalla alqibla yadda haka kowanne musulmi ake binne shi shi da naje sai na ga fuskarsa ta juye bayan an sashe na kallon alƙibla kuma sai na tarar da shi an juyar da shi fahimtu minhu ina ganin sa aka sai na tsorata dan ban taba gani ba wa aradtu al-khuruja nayi gaggawa ne nufi na fita daga wajen daga kabarin dan kada a samu matsala wa idza ana biqa'ilin yaqulu fil qabri kawai sai naji wani mai magana daga cikin kabarin kamar magana tana fitowa ana cewa da ni ألا تسأل عن الميت لماذا حول وجهه عن القبلة بذاك ذاك تنبي labarin wannan mamacin da ka ganshi juya fuskarsa ta juya daga alƙibla ba yanzu baya kallon alƙibla wani wajen yake kallo daban ba za ka tambaya ka ji me labarin ba ya ce faƙultu sai na yi ta maza sai na ce limaza huwila me dalilin da yasa aka juyar da shi me yasa kala sai ce li'annahu kana mustakhiffan bis salati sai ji an ce masa ai abin da yasa aka juyar da fuskarsa daga alƙibla saboda mai wulakanta sallah ne yana rena sha'anin sallah baya kula da sallah kwata-kwata shine abin da ya ce haza jaza'u mithlihi sai aka ce masa kaga wannan shine sakamakon makamancin wanda yake irin aikinsa da wanda yake wulakanta sallah baya lura da ita baya kula da ita ya yi ta lokacin da ya ga dama in ya tashi yin ta kuma ya yi tsatsagen kurciya yadda ya ga dama gashi nan Allah ka karba kana so ko baka so shi ya tafi to wannan shine sakamakonsa yace thumma nabashtu qabran akhar yace wata rana bai daddara ba fa sai kuma zai tone wani kabarin zai yi aikin da ya saba fara'aitu sahibahu yace shi ma sai na gama abocinsa na kwance a cikin kabarin qad qad hawwala khindiran shi kuma ya juye ya kuma alade wa qad shudda bis salasil wal aghlal fi unuqihi an tamke shi an masa daurin butar malam da sarƙoƙi da maruruwa a wuyansa an ɗaure shi tamau fakhiftu minhu shi ma sai na tsorata da na gan shi wa arattul khuruja na yi gaggawa zan fita na bar wajen wa idza bi qa'ilin yaqulu li nan ma sai na joni mai magana yana cewa da ni ala tasalu an amalihi me yasa ba za ka tambayi aikinsa ba me yayi ake masa ko kuma ake masa irin wannan sakamako ba za ka tambaya ba walima za uzziba dan me ake masa azaba ba za ka tambaya ka ji ba fa qultu limadha nan ma yace sai ta maza sai ya tsaya sai yace to dan me ake masa wannan azabar fa qala sai aka ce da shi kana yashrabu al-khamra fi dunya aikin da ya shine ya kasance yana shan giya a duniya wa mata min ghairi taubatin ya kuma mutu bai kai ga tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ba yana shan kayan maye a duniya har ya kai ga mutuwa kuma bai tuba ba akan shan kayan mayan ya bar duniya wannan aikin da ya yi shi ne dalilin da ya sa aka masa wancan aiki Allah ya tsare mu wasalisu ya amiral mu'minina sai ce na uku kuma ya kai sarkin muminai na bashtu qabran shi ma nan wani kabari na tone fawajattu sahibahu yace shi ma sai naga na cikin kabarin qad shidda bil ardi bi autarin min nari shi ma an hada shi da ƙasa an daure shi tamau bi autari da tsarkiya ko ka ce lilo irin na wuta autar shine kamar irin abin da ake sawa a jikin kwari da baka irin dan tsarkiyar dan zaren ka kama ka ce lilo kenan ka san lilo shi a zaren ma mugun zare ne idan aka ɗaure ka da shi aka ja zai iya ji maka ciwo sai ya yanka ka to da irin wannan zaren ya ce ya ga an ɗaure shi da ƙasa an haɗe shi da ƙasa an ɗaure shi tamau kuma zaren ma na wuta sannan wa akhraja lisanahu min qafahu an fitar da harshen sa ya fita ta kiyarsa ma'ana an an fasa a tanan ɗinsa an fito da harshen sa ta baya Allah ya kiyaye to shi kuma wanda me yayi fa khiftu wa raja'tu shi ma yana ganin wanda yace sai na ji tsoro sai na ja da baya na koma wa aradtu al-khuruja shi ma nayi niyyar na fita na bar wajen fa nuditu sai aka kiraye ni ala tasalu an halihi limadha btuliya ba za ka yi tambaya game da halinsa ba dan me aka jarrabe shi da irin wannan musiba da yake ciki ba za ka tambaya fa ba qultu limadha yace sai ne ta maza nan ma sai na tsaya na ce dan me ake masa wannan abin faƙala sai ya ce kana la ya taharrazu minal bauli sai aka ce masa ai abin da ya shi kuma aka yi masa wannan baya tsayawa ya tsaftatu ya tsarkaku daga fitsari idan ya yi idan ya yi fitsari baya tsayawa fitsarin ya tsale daga jikinsa sai ya tashi ragowar fitsari yana ɗiga ya sa ruwa ya tafi ya ci gaba da harkokinsa a lokacin da ya sa ruwa ruwan ya haɗu da ragowar fitsarin da yake zuba saboda haka sai fitsarin ya ɗiga a wandonsa bai sani ba wannan ku ‘yan uwa ko wannan kissa ta inganta ko bata inganta ba akwai hadisi daga manzon Allah ko sallallahu alaihi wasallam hadisin ma na Bukhari da Muslim hadisin nan sananne da annabi ya je ziyara kabari ya ce da sabansa waɗannan kabarbura guda biyu azaba ake musu ya ce kuma ba a ne musu azaba ba ne don wasu manya-manyan ayyuka da suke su a ganinsu ayyukan nasu da suke manya ne amma su yadda suke gani ba wani abu bane to ɗaya daga cikin sai annabi ya ce amma fa amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min al bawli ko fa kana la yastanzihu min bawli ya kasance baya suturtuwa daga fitsarinsa idan yana fitsari baya jira fitsarin ya gama diga ya gama zuba daga jikin shi gaba daya gaggawa yake yi sauri yake yi kawai sai ya sa ruwa sai ya tashi lokacin da zai miƙe kuma sai fitsarin ya diga ya haɗu da wannan ruwan sai je ya ci gaba da harkokinsa kaga lokacin da fitsarin ne ya diga alolar da zai je ina take babu yan uwa da yawa wallahi ana ana samu wannan kuskura da yawa mutane suna irin wannan kuskura shi yasa duk yadda zaka ɓata lokacin ka kai ko da jam'i zai kwace maka tsaya a ban ɗaki ka tabbatar fitsari ya gama zaba daga jikinka ka yi tsarki mai kyau ka tashi ka je ki alola kai sallar ka kai kai kadai yafi maka akan ka tashi fitsari ya diga ka je kai sallar da babu alola ba haka bane shi sa mu dole ne sai allura da irin waɗannan abubuwa annabi ya ce ɗaya ne daga cikin abin da ke jawo azabar kabari kamar yadda wannan asar din shi ma kuma yake nunawa yana jawo azabar kabari Allah ya kiyaye mu yace wa kana yanqulul hadith abu nabi kuma da yake shine ya kasance yana daukar zance bainan nasi tsakanin mutane annan mamu kenan magulmaci shi ma wancan hadisin ayan nuna shi ko wa amma al-akhar fa kana yamshi bin namimati shi kuma ɗayan daman kabarbara biyu annabi ya gani aiko ya ce da ana musu kabari to shi ɗayan ga abin da yake baya tsayawa ya tsarkako daga fitsarinsa shi kuma ɗayan me yake yi shine yamshi bin namima magulmaci kenan Allah maɗaukakin sarki ya mana tsari da magulmaci eh yan uwa magulmaci bala'i ne a cikin mutane eh magulmaci bala'i ne a cikin mutane Allah yana hada bala'i da masifa a cikin jama'a yadda ba a tsammani yana sa gaba tsakanin musulmi da musulmi yana sa ƙiyya tsakanin masoyi da masoyi magulmaci kenan mutumin da kake so kake kaunarka kake kaunarsa wallahi sai ga kun yi baran-baran da shi saboda wani munafiki magulmaci da ya shiga tsakaninku kai baka ji ba shi ma bai ji ba kawai ɗauki zancen wannan ya je ya faɗa shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce la ya da hulul jannata qattatun duk mai annabi manci babu shi ba shiga aljanna inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ba shiga aljanna yan uwa sai kayi la'akari sosai da magulmaci tun mutumin da ka gaba shi da ake sai ɗauko maka maganar wancan ya ɗauko maka maganar wannan yi sauri marmaza taka masa birki eh kada ka bashi dama kada ka ba mutane kofa su rinka kawo maka gulman mutane me kake tsammani mutumin da ya ɗauko gulman wani ya kawo maka kai taka ya tsira ne yadda ya ɗauko ta wani ya kawo maka kana jin daɗi kana dariya wallahi haka zai ɗauki taka mara kyau mai biyu wacce tafi wace ya kawo maka ya je kai wani kana kallon wani tsirara shi ma yana kallon ka tsirara magulmaci kenan to mu ya kamata mu haɗu gaba ɗaya mu taka magulmaci birki duk lokacin da ya zo mun da zance da Allah bana so kai ba ka da aiki sai zancen mutane ne da Allah kai wani zancen mana gobe da kunya zai karaka maka irin wannan zancen to amma wani lokacin mu muke ba su koba mutum ya zo ne maka gulma kuma kana sauraron sa kana haka akai ka amma wani bai kyauta ba amma kaza da kaza kai ka bashi kofa kai ka bashi kofa ko kuma kamar yadda na faɗa kwanakin baya wani lokacin zaka ga iyayen mu mata har tura yaro ake je koyi gulma sai a ce da yaro je ka je ka gidan suwani ka ga me ake ko kuma je ka daki ka za ka ga an yi kaza da Allah wani mai ake koya yaro an tura shi ya je samu labari to labarin kuma da ba tura shi ba sai ya kasa kawo zai zo ya kawo to gulma matsala ce yan uwa duk mutumin da yana ya mutu yana gulma wallahi yana shiga kabari mala'iku za su fara dukansa yana shiga kabari zai fara cin bugu ya fara shan azaba da wannan nasi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa hadha jaza'u mithlihi wannan shine sakamakon irin mai wannan aiki warrabi'u ya ce sai na hudu har yanzu ba bai daina tona kabarin ba ya amiral mu'minina ya ce ya sarkin muminai na bashtu kabarin wata rana shi ma ya tone wani kabari fa wajattu sahibahu sai na samu na cikinsa qadish tu'ila alaihi naran an hura wuta tana ci a kabarin balbalbal tana kona shi fakhiftu minhu nan ma sai na tsorata daga wannan abin da na gani wa aradtul khuruja nayi nufin na fita na bar wajen faqila nan ma sai aka ƙara cewa da ni ala tasalu an anhu wa an halihi shin ba za ka yi tambaya game da shi ba ba za ka yi tambaya game da halinsa ba me ake masa wannan abu fa qultu sai na cewa ma haluhu menene halinsa fa qala sai aka ce da ni kana tarikan lissalati shi kuma wannan mai barin sallah ne mai barin sallah ɗan uwa aka ce mai barin sallah fa ba wanda bayan sallah gaba ɗaya ba ai mun karanta a tun farko farkon babun ko littafin kai tariku salati shine mai danyi ya bari yayi wata ya bar wata shine tariku salati amma wanda baya sallah gaba daya wannan ai ba musulmi bane shi yawa ba musulmi bane fatawar malamai mafiya yawa cikin su kuma har da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare mu to shi abin da yake kenan aka masa a wannan azabar yace rabi'u muke ko na'am wal khamis yace sai na biyar ya amiral mu'minin ya sarkin mu'minin na bashtu qabran fara'aituhu qad wisi 'ala al-mayyit maddal basar yace wata rana kuma na je na tone kabari sai na samu ma'abocin kabarin qad wisi 'alaihi al-qabru an yalwata masa an faɗaɗa masa kabarin wannan ɗan ramin da ake sa mutum shi an yalwata masa shi ya zama to kamar wani ɗaki katoto maddal basar ganin idanka duk inda idanka zai iya kaiwa ya gani duk ɗakinsa ne duk kabarin ne duk shi ne kaɗai a ciki wa fihi nurun sati'un yace cikin kabarin kuma ga wani haske yana shigowa cikin kabarin yana sadadowa ya shigo wa aradtu al-khuruja وأردت الخروج أو الميت نائم على سريري ga mamacin kuma a kwance akan wani gado yana ta baccinsa wa qad ashraqa nuruhu haskensa yana ta walwali yana ta haskawa wa alaihi thiyabun hasana yana sanye da wani tufafi kyakkyawa fa akhadhatni minhu haibatan fa akhadhatni minhu haibatun sai kwarjininsa ya kama ni ina kallonsa aka sai kwarjininsa ya kama ni wa aratul khuruja ne niyan na fito faƙila li sai aka ce da ni hal la tas'al an halihi limadha ukrima bi hadha karama shi ma wannan ba za ka tsaya kai tambaya game da halinsa ba me yasa aka karrama shi da irin wannan mutuntawa da girmamawa me yayi haka fa qultu sai nace limadha ukrama me yasa aka karrama shi da irin wannan karramawa faqila li sai aka ce da ni li'annahu kana shabban ta'ian nasha'a fi ta'ati Allah azza wa jalla wa ibadati abinda ya kasance matashi ne maji karfi saurayi amma kuma ta'ian mai biyayya ga Allah madaukakin sarki na sha'afi tsa'atin lahi azza wa jalla wa ibadatihi wanda ya taso a cikin biyayya ga Allah subhanahu wata'ala da kuma ibadar Allah maɗaukakin sarki ya taso a wannan shine abin da aka yi masa wannan shi ma 'yan uwa kamar yadda kuka sani hadisin mutum bakwai da za su shiga inuwa ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah subhanahu wata'ala shi ma akwai wannan ko wa shabun na sha'afi ta'atin lahi ko da saurayin da ya taso a cikin yi wa Allah maɗaukakin sarki biyayya lokacin da mutane suke cikin bala'i kowa yake neman inda zai sa kansa rana ta yi rana zafi ya yi zafi Allah maɗaukakin sarki yana cikin wanda zai ɗauke sa su a cikin inuwa shi ne saurayin da ya taso a lokacin da saurayi yake kan samartakarsa za ka ga galibi abubuwan da ba na daidai ba sun faɗauke masa hankali to shi kuma a lokacin sai ya tafi da rayuwarsa a cikin ban Allah to wannan sai Allah madaukakin sarki masa sakamako da irin wannan to kaga wannan shi ma yana ciki fa qala abdul malik ibn inda zalik lokacin da ya gama bashi labari zuwa na shida ko na biyar sai abdul malik ibn marwan ya ce da shi inna fi hadha lalle a cikin wannan labarin naka la'ibratan lil asina akwai daukar izina ga duk wanda suke sabawa Allah madaukakin sarki ya kamata su kalli labarinka ka wa busharatan litta'i'ina sannan akwai bishara kuma ga masu bin Allah madaukakin sarki duk mai bin Allah subhanahu wata'ala kada ya gajiya kada ya kasa a gwiwa kada ya ji wahalar da yake ji ya ce ya gajiya ya daina a'a ci gaba akwai ranar sakamako da za ka yi dariya insha Allah ta'ala wallahi yan uwa daga lokacin da aka saka a kabari inda kana bin Allah ka gama wahala kenan daga lokacin da aka mutu aka ɗauke ka aka saka a kabari duk wannan wahalhalun duniyan da wahalhalun Najeriya da kake ji ka gama da su daga nan kuma har ka shiga aljanna insha Allah ta'ala ka gama da wahala yan uwa an ka ba Allah wahala iya duniya ce kawai shekarun da zaka 60 ne 70 ne 80 ne iya su kadai ne zaka sha wahala kuma ka ga mu wanda baya shan wahala mai bin Allah kuma rabin Allah waye baya shan wahala wanda baya shan wahala sawa'un kai mai hali ne sawa'un kai talaka ne sawa'un kai namiji ne sawa'un ke mace ce sawa'un a Najeriya kake ko a wajen Najeriya kake duk yadda mutanen mu suke kallo cewa turawa suna jin daɗi turawa suna kaza da kaza da sauransu wasu wahalar da suke sha wallahi ta fita ka kawai da su sun fika samu abinci mai kyau su ci ba haka bane su shiga waje mai kyau su kwanta amma wahala mai sunan wahala musamman wahalar zuci wacce ita ce a shaddu sama da kowace irin wahala sun fika sun fika da kafin ka fara samun labari ana kashe kai a garinka a ina kake jin labarin kashe kai a su a wajensu ne haka kawai sai ga mutum ya ce shi duniya ta mai zafi ya je ya kashe kansa ga kuɗi fa da yawa akawun ɗinsa ba kuɗi masu yawa akawun ɗinsa daloli masu yawa amma duniya ta mai zafi ya je ya rataye kansa ko ya sha poison ko ya faɗo daga sama ya kashe kansa wannan daɗi ne sai haka ba daɗi ba ne kaga bala'i da masifa a duniya kafin kuma je ya shiga ranar tashin alƙiyama a shaddul azab shi sa mu ba Allah subhanahu wata'ala idan muka ba Allah maɗaukakin sarki da zarar mun mutu insha Allah wata'ala duk wahalar da muka sha mun gama da ita Allah ba mu iko yi masa biyayya mal yace fal wajibu ala al mubtala bi hadhihi al ma'aib wajibi ne akan dukkanin wanda aka jarraba wanda yake abin jarraba daga ɗaya daga cikin waɗannan musibu ko saban Allah subhanahu wata'ala almubadaratu ila tawbati wa ta'ati shine gaggawa yayi sauri wajen komawa ga Allah madaukakin sarki ya tuba Allah madaukakin sarki zai karɓi tubansa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard haka Allah madaukakin sarki ya faɗa malai ce ja'alana Allah wa iyyakum min at-ta'i'ina Allah maɗaukin sarki ya sanya mu da mu da ku a cikin masu masa da'a amin yan uwa wannan shine ƙarshen wannan fasali na wanda yake bayani akan shan giya fasali ne mai tsayi wanda malam ya bayanai masu kyau a kansa fatan ma Allah maɗaukin sarki ya kautar da mu da bamu shiga ba daga afkawa ta'ammali da kayan maye ko sha ko siyarwa Allah maɗaukin sarki ya kautar da mu daga nan mu kuma zuwa gare shi waɗanda kuma suke yi Allah subhanahu wataala ya ganar da su ya shiryar da su Allah ya da su hanya madaidaiciya Allah madaukakin sarki ya sa ba za su mutu suna wannan mugun aikin ba Allah subhanahu wataala wanda suke aikin siyarwa waɗanda su ne suka fi muni su ma muna musu fata Allah madaukakin sarki ya shiryar da su idan ba masu shirya bane Allah madaukakin sarki ya mana maganin su dan su bala'in su yafi na masu sha idan babu dole ka hakura idan mai siyan kayan maye ya fita da kuɗinsa a hannu zai sai kayan maye duk ya zaga hausawa bai samu ba ya tafi kofar nasarawa bai samu ba ya tafi dan agundu bai samu ba sai yaya kenan sai ya haƙura amma an kawo maka hagida an kawo maka hagida kaga sai a hankali to su sun fi sharri ni kullum ana bayani akan kayan maye wallahi na fi ɗora laifin ɗari bisa ɗari akan masu siyarwa su ne manyan azalima idan masu shirwa ne Allah shirya mana da su 'yan uwa in ba masu shirya ba ne Allah maɗaukakin sarki ya mana maganinsu na'am galibin su ba sa sha za ka same su ai mugaye ne galibin su za ga ba sa sha amma za su siyo ta su rarraba eh sai da yaran su manya manyan da suke ta'ammali da su za ga masu sha ne saboda ka sai a rarraba mu sai su je su rinka sayarwa Allah ya mana maganin su al-kabiratu al-20 za mu shiga kabira ta 20 insha Allah ta'ala kabira ta 20 malai ce al-qimaru za ta tattauna akan alƙimar ‘yan uwa idan aka ce alƙimar ko a ce almurahana ko arrahanu duk wannan abin da yake ko a ce almaisir wanda shine nassin sai zo a cikin alƙur'ani duk abin da ake nufi da shi ne cata cata ‘yan uwa ita kuma cata ta'arifin cata ‘yan uwa shine kullu la'ibin بين متنافسين على مال يجمع منهم يوزع على الفائز ويحرم الخاسر بارك جاء تعريف تاتا ايتاتي كل لعب dukkanin wani wasa ko game da za a yi baina mutanafisina tsakanin bangarori masu gasa tsakanin masu gasar daga mutum biyu zuwa sama don ta mutum ɗaya bayan ta ko daga mutum biyu zuwa mutum dubu duka ku rinka kallon ta'arifin ɗaya bayan ɗaya ala malin sannan sai a sanya wata dukiya in aka ce dukiya ba lalle ce kuɗi ba ya shafi kuɗi ya shafi kadara babur ne mota ce gida ne waya ce duk abin da ka san abin da ka san mai daraja ne to za a iya sa shi a matsayin caca shi ya sa shi ya sa kowanne bangare ya sa idan mutum dubu ne kowa ya sa nasa to kowanne ɗaya daga ciki zai sa abin da yake ya yarda dukiya ce idan tafar hannunsa zai ji ciwo yawwa yujma'u minhum wanda za a tattara daga gare su gaba ɗaya su za su haɗa abubuwan to daga ƙarshe kuma waiwazza'u alal fa'iz sai a ba da wannan kuɗin da muka tara gaba ɗaya kuma suka tara gaba ɗaya alal fa'iz ga wanda ya samu nasara daga cikinsu idan mutum biyu ne wanda ya kawo dubu biyar wanda ya kawo dubu biyar da ƙarshe za a samu mutum ɗaya yi mai ya yi nasara ko to sai a ɗau dubu goma sai a ba mutum ɗaya an gane idan mutum ɗari ne sai a ce mutum ɗaya ne zai nasara wanda ya kawo kowa ya kawo naira goma goma ko naira biyar biyar ko mutum biyu ne ya ci nasara sauran sun tashi a tutar babu sai a ɗauki kuɗin gaba ɗaya sai a ba wani shine sai a ba da kuɗin ga wanda ya samu nasara wa yuhramu al-khasir a haramta wannan kuɗin ga wanda ya asara yan uwa duk abin da zai iya shiga ƙarƙashin wannan ta'arifin sunan sa caca an fahimta yan uwa kamar da muka bayani a giya giya in aka ce giya muka ce hukunci ne ko ba wani abu ne takamaimai da ake ce masa giya ba duk abin da mutum zai sha hankalin sai bushe sunansa giya haka ne to ita ma caca duk abin da za ta iya shiga ƙarƙashin wannan ta'arifin yan uwa sunan shi caca sababin kati ne aka ɗauka aka lala irin karta da aka fi sani wannan ya sa kuɗi wannan ya sa kuɗi wanda aka ci a ba wanda ya ci a bashi kuɗi wanda aka cinye kuma an cinye shi sunan shi caca sababin irin wata ce da yara suke wasa da ita wot ai an san wot ko ana wasa da ita har yanzu wasu su yi wasa wasu su yi na kuɗi da za mu zo mu ji bayani me ma hukuncin yin wanda ba na kuɗi ɗin ba za mu zo mu ji insha Allah ta'ala idan wasu kaga samari in aka ga ana dan zauna haka babu dan abin yi haka an dan je an dawo an dan gaji daga aiki sai a ce ma dan yaut eh to zaka ji me hukuncin wutsin da kake kun san akwai masu yin ta kuɗi sosai ko to ta sunanta ta sunanta haka nan irin masu sa tseren mota ko tseren babur wanda ya riga zuwa a bashi kuɗi a tattar kuɗin a bashi sunan shi tata sunan shi tata kai hatta wasu daga cikin layukan waya za ka ga suna yin tata ba sani bai zalayin waya zai aiko maka da text message cewa ka yi text da abu kaza za ka iya cin dubu ɗari ko dubu ɗari biyu ana yi ko ba a yi idan kai text nan ka shiga tata dan wannan kuɗin da ka tura na text message ɗin da kai shi suke tattarawa wanda wanda yake yayi nasara alfai ɗin sai a bashi abin da za su bashi daga ciki wanda ba su nasara ba sun yi me sun tashi a tutar babu text din da ka tura ka shiga tata an fahimta wani lokaci zaka ga gasa ce kawai tsakanin wani da wani wani sai ce idan ba a yi abu kaza ba zan baka kaza wani kuma ce ni kuma zan baka kaza idan an yi wanda ya ce zai bayar an cinye shi idan ko bai a bashi kuma za a ba kuɗin sunan shi tata da irin tatar da take ta zamto mana bala'i da masifa shine irin tatar da ake ce mata bet neja na yi bayanin taron nan ko kaga bet neja yan uwa sai mun yi sai mun yi taka da bet neja sosai ta zamto bala'i da masifa a cikin mu wani yake ga mu yace kaga malam wallahi a cikin samarin matasan mu yace in ka kasa kashi 100 in ka kasa kashi 100 za ka iya samun kusan kashi 80 suna bet neja injiniya ce haka ne kashi 90 ko ka ji ko yan uwa ku fahimci abin da kyau wato wata irin tata ce yanzu sun sauƙaƙe abin yaro yana kwanci a kan gado idan yana jin tsoro ya tashi ya je ya kati za a gan shi yana kwanci a kan gado ba waye ba ce da waye hannun nan yanzu yara masu bar almajirai da roba su za gansu da waya sanar da nawa ba haka ba ne to wallahi galibi irin waɗannan yaran wasu daga cikinsu suna irin wannan abin ba a sani kana gida za ka shiga ka zaɓa ka sa kuɗinka naira ɗari ne ɗari biyu ne dubu ɗaya ne ka ci ko a cinye ka yanzu kaga kusan duk satin duniya rana ɗaya ɗaya ce ranar da ba a yin bal ɗin kafa ƙwallon kafa rana asabar za a yi bal lahadi za a yi talata laraba kusan a sati ana yin bal za a yi premier league za a yi la liga za a yi bundesliga za a yi french league ba haka ba ne sai wanne ne ba baɗa ba za a yi champion league za a yi yofa mako duk ana yi to duk wannan za ka ga akwai club na ƙwallon ƙafa da ake yi ni ma tsawon su kora ne fa saboda haka za ka ga duk waɗannan kulubuka na bal za a ce za a yi yanzu misali tsakanin manchester da arsenal to sai a ce ka zaɓa manchester za ta ci arsenal 2-1 sai ka sa kuɗi za a tashi 2-1 idan ka zaɓa haka za ka sa naira dubu ɗaya wani ya sa dubu ɗaya wani ya sa dubu ɗaya sai ka sa dubu ɗaya ka ci dubu hamsin sai mutum ya sa dubu goma sai ya ci dubu ɗari biyu wallahi ‘yan uwa matasa suna nan suna ta yi matasa suna nan suna ta yi a ko bawan allah da yake gaya mun cewa wani yana gaya masa cewa wani ya kira shi ya ce yazo zai buɗe masa irin wannan shagon ya zauna duk watan duniya zai rinka biyan sa yana dubu ɗari da hamsin ko dubu ɗari biyu ya ce mu na manta wallahi dubu ɗari da hamsin ko dubu ɗari biyu saboda ‘yan uwa kuɗi ake samu ba na wasa ba yadda ta mamaye mu za ka shiga cikin daji cikin ƙauye kaga ana irin wannan abu shago ne za a gan shi na bukka amma bai ne za a ke a ciki ko kun san cewa agent agent ne da su suna biyu majalisu suna koya mutane wallahi agent ne da su yan uwa suna biyu majalisun samari suna koya musu zai je ya zauna ya koya muku yadda ake yi ga yadda zaka ga yadda zaka yi suna nan matasan mu suna ta yi abin takaici abin takaici wallahi har wanda zaka ga baka tsammani ya ce wannan abu suna yi waɗannan abubuwan mutum da rufin asirinsa da komai da komai kana da sana'a kana da aikin ka me ka zo kana wani kana wannan abin saban Allah da kuɗin da mutum ya je ta ce aka bashi daidai yake da kuɗin da mutum ya je kisan kai aka bashi daidai yake da kuɗin da karuwa ta je ta yi zina aka bata duk ba shi da wani bambanci ka ga me bambancin daidai yake da kowane irin kudin ruwa ko na riba duk kudin haramun ne kudin haramun ne da yawa daga cikin matasan masana nan sun dogara da wannan harkar kawai to duk waɗannan abubuwa sunan su tata sunan su tata Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu lallai waɗannan abubuwa akwai buƙatar faɗakarwa sannan kuma gwamnatocin mu su shigo ciki musamman musamman hukumar hizba ta lura da duk inda ake buɗe shagugunan nan a ji a rufe shi yanzu ba ku ji hizba ba operation suke guri-guri ba ba sa zuwa su rufe inda ake baɗala duk gidan da suka san cewa ana zuwa a tare maza da mata abinda ba daidai ba zuwa suke su rufe shi ba yan uwa wannan daidai ne ko ba daidai ba ne daidai ne to me bambancin sa da shagon da za a je a kama a sa bet naija wa me betin ne me betin da hausa tata kawai ku ce tata mutum ya buɗe shago ya ce shagon tata me ya bambancin da gidan da aka sa gidan karuwai akwai bambanci? zina kabira ce tata kabira ce me bambancinsu dukkaninsu kabira ne yadda hukumar hizba suke bi guri-guri suke hana badala da mata 'yan gudu ibinin da maza 'yan gudu ibinin dukkaninsu a kame su abu ne mai kyau to amma akwai wannan shi ma saboda shi wannan yanzu yadda ya shiga cikin matasanmu ya wuce da yadda ake tsammani a nan unguwar ba aka rasa shawar da aka ma aka sa bait naija ba a nan unguwar ana nan ana yi Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu so haka ƴan uwata ta ɗaya ne daga cikin manya-manyan laifuffuka da dukkanin addinai da Allah ya saukar daga sama haramun ne caca addinin kiristanci addinin yahudanci dukkaninsu ka je ka duba cikin bible old testament da new testament dukkaninsa haramun ne caca a ciki babu wani addini da Allah ya saukar da halatta caca babu kai bar ma ka ji hatta wasu kasashe da ba kasashen musulunci ba sun kalli abin ne min janibil iktisadiyya ko min janibi al-mu'amala suka haramta abin ko ta fuskar tattalin arziki ko ta fuskar mu'amala suka haramta abu yanzu in ka kasar japan kasar japan ta ta haramun ne a japan japan musulmi ne ba musulmi ba ne rasha rasha wanda turawa ne sosai da sosai ba sai da ta ba duk sun kalli abin ya ta bangaren tattalin arziki akwai kasashe da yawa kama ɗauke kasashen musulmi ba sai da ta ba saboda ta ta cin dukiyoyin mutane ne ba bisa haƙƙi ba yana ɗaya daga cikin akal amwalin nasi bil batil wanda Allah ya yi ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarata an tarabin minkum yana jawo zaman banza yana jawo gaba yana jawo kiyayya duk wani abin da ka sani mara kyau ta tana jawowa Allah ya kiyaye mu za mu ji na sausi da yawa a cikin babu insha Allah ta'ala bari mu dan shiga ciki ko kadan ne qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka imani innamal khamru wal maisiru hakika giya ko kayan maye wal maisiru da caca wal ansabu da gumaka wal azlamu da neman sa'a da kibiyoyi rijisun min amali shaitan kazanta ce laifi ne daga cikin ayyukan shaitan wannan ayar irin ta kaso kan mun karanta ta a babin baya ko farkon ta malam ya bude da wannan ayar gaba ɗayanta shi sa kawai sai mu karanta ta mu dan shafe ta sai mu wuce fajtanibuhu Allah madaukakin sarki ce fajtanibuhu ku nisanci giya ku nisanci tata duk waɗannan abubuwan ku nisanci su gaba ɗaya la'allakum tuflihuna fatan kwa kasance daga cikin masu rabauta idan kun nisanci giya za ku rabauta idan kun nisanci tata za ku rabauta in ji Allah subhanahu wata'ala wanda bai nisance ta ba fa ba zai rabauta ba ko ji mun samu abubuwa guda biyu ko na farko tata kazanta ce laifi ne haka ne na biyu kuma duk mayanta ba zai rabauta ba haka ne to mu je inna ma yuridu shaytan sai Allah madaukakin sarki ce kadai shaydan yana nufi ne yana so an yuqi a bainakumul adawata da ya afkar da gaba wal bagaba da kiyayya fil khamri wal maisir a cikin giya da caca giya da caca tana haddasa gaba tana haddasa kiyayya kana ji kana gani wani kato koi a zaune ya kwace ma kuɗi ya kwace ma kuɗi shi ma zaune ya kwace ma kuɗi dole ka ji gaba da iyayensa a cikin ranka wa yasuddakum an zikrillah Allah ya ce kuma yana kautar da ku an zikrillah daga ambatan Allah madaukakin sarki wa anis salati da kuma sallah wannan duk ɗaya daga cikin sharrin menene caca yana hana mutane su yi sallah yana hana mutane su ambaci Allah in ji Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya ce fa hal antum muntahuna ba za ku hannu daga wannan mugun aikin ba iya wannan ayar kawai kusan laifuka nawa zaka ciro ga sanan gaba da kiyayya hana sallah hana ambatan Allah kazanta ce zaka zama abokin shedan duk gashi nan duk a cikin ku duba bayan Allah ya jero su gaba daya sai ware guda biyu giya da tata saboda sharrin su su kadai ya ware yace inna ma yuridu shaytanu ayyuqi bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir ina sauran suna nan su ma amma waɗannan an zaro su ne saboda mahimmancinsu saboda mahimmancinsu Allah maɗaukin sarki ya samu dace mala ce wal maitir tata huwa alqimar ita ce dai alqimar ɗaya daga cikin sunanta bi ayi nau'in kana daga kowanne daga kowanne irin nau'i ta kasance shine abin da muka misali daga farko duk wani abin da yake gasa ce tsakanin mutum biyu za a sa kuɗi ɗaya ya faɗe ya samu nasara ƴan uwa sunan shi tace wannan muna hira da wani yake cewa ai wani yana ce musu su je su wannan bet naja din ai ba ita ce tatar da Allah ya hana ba kaga wannan in ya faɗa da gaske yana sane wallahi ya kafarta ku ji ni da kyau in yana sane ya faɗa da wannan wallahi ya kafarta dan ya halatta haram Allah maɗaukakin sarki ya haramta abu kai ka zo ka ce ba komai ba ne kawai sai dai a masa uzurin jahili ne shi bai sani ba kai masa uzurin jahilci wannan to don ka bashi mafaka maybe ya tuba amma mutum in yana sane ya ce wannan bet na jaɗin da ake yi ta waya da kullum bukan bal ake da su da sauransu mutum ya ce ba haram ba ne wallahi kafirci ne haram ta halak ne ko kuma halatta haram ne Allah ya ce abu kaza babu kyau kuma kace da kyau yanzu aka ce kalubalanta kenan Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala saboda haka kowanne irin nau'i ne daga cikin nau'ikan su haramun ne sai ma ya ce nard sawa'un nard ɗan kuwa kun san me nard ludo shine nard shi ko ta ludo ce au shataranj shataranj ita ce a da wasa ni ban san ko ita ko ita ce ake ce mata kwado irin abin da za ku ganshi mai mai black and white wanda ake akwai saroniya din nan ko kun san shi chess chess warai da gaske alhamdulillah chess ya sunan shi da Hausa dara ake ce mata ko dara to ita ba ita mata ta ce wannan ita mata ta ce yan uwa au fusus ko kuma fusus abin da ake ce fusus jam'i ne na alfasu shine fuskar abin da ake sawa a zobe irin dan duwatsu da ake sa a zobe irin waɗannan ɗan duwatsun haka da ake dan sawa su ake ce musu alfasu alfasu to irin waɗannan duwatsun su ma suna amfani da su wajen wata tatar ta daban au ki'abun ko ki'ab shine wannan dan abin lado din wannan dan me ake dais ko to irin wannan din shine ki'ab din au zawz dauz ita ce kwakwa ko kwakwa suna amfani da ita irin tace su ni ban san yadda suke abin nan ba amma dai suna amfani da ita su a can su wata tacar da ita aw bai aw baibul ko kuma kwai kwai ma ana tace da shi ko dan na san a baya ana yi musamman kwan zabuwa idan aka dafa shi sai wannan ya kawo nasa wannan ya kawo nasa wanda nasa ya fashe an cinye shi ko ka shedan subhanallahi aw hasan ko tsakuwa ko a tace da tsakuwa dukkanin sunan siyasa wannan dai baya bukata a tsaya ita cewa da kaza da kaza duk wani abin da ka san ana yin gasa da shi a sa kuɗi sunan shame sata akwai irin yan games din zaga ana yi a waya games ne haka za a dan turo maka mutum zai san zai dan sa wasu daloli sai a dan kamar dan spine din abin ake haka idan naka ya zo idan naka ya zo ya dare a wajen to kai ka ci in kuma ya dare a wajen kuma an cinye ka ka sa kuɗin ka duk ta ne ranar wasu matasa sun zo sun zo min da irin wannan makaranta suke tambaya nace wannan ta ne ku daina shi kala kala gashi nan a waya sai fa in baka so sai in baka so gashi nan Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanu malaka huwa min akli amwalin nasi bil batili wannan na daga cikin cin dukiyar mutane da barna allazi naha anhu Allah bi qawlihi wanda Allah subhanahu wataala ya hana da fadin sa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyinku da barna wa dakhilun fi qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ta ta ta shiga cikin fadin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yace inna rijalan haqiqa wasu mazaje yatakhawwaduna fi malillahi suna kutsawa cikin dukiyar Allah madaukakin sarki bi ghairi haqqin ba tare da haƙi ba falahumun nar yawm alqiyama annabi sai suna da wuta ranar tashin alqiyama malami suka ce duk wata harka da mutum zai yi ya ci dukiyar wani ba da haƙi ba ta shiga cikin wannan hadisi daga cikin haddace ta hadisi ne ingantacce imam al-bukhari ya fitar da shi hadisin khawla bintu qais matar hamza ibn abdul muttalib Allah kara masa yarda wa fi sahih al-bukhari ya zo a cikin sahih al-bukhari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kala yace man qala li sahibihi wanda yace da abokinsa ko dan uwansa ta'ala uqamiruka wani zo mi wot zo mi tata zo mi lido zo mi kwado zo mi kaza zo mu jojan bet naija kawai ka gaya masa haka kawai ba ku yi ba din kawai ka gaya masa wani zo mi kaza annabi yace falyatasaddaq yayi sauri yayi sadaka yayi sauri yayi sadaka fadar kawai fadar kawai bala'i ne da masifa ba fa kai ba fa kai ba kawai ka fada wane zo mu suka ce kai bai dace ba ka fasa to na fadar da kai kafin Allah ya fi maka sai kai sadaka saboda bala'in abu ya kuma mutumin da ya je zauna yayi wannan hadisi yan uwa shi ma fa ingantacce ne Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da shi hadisi ne muttafaqun alaihi hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yarda fa idza kana malai ce idan ya kasance mujarradul qawli kawai fadan yujibul kaffarata ya wajabta wa mutum sai ya kaffara aw sadaqa ko kuma sai ya yi sadaka fama zannuka bil fi'li me kake tsammani da wanda ya je zauna yake yin tata me kake tsammani da wanda ya je bude shago yake karban kuɗin mutane yake sasa a cikin tata me kake tsammani da agent din tata duk me kake tsammani da su sai dai Allah madaukakin sarki ya kiyaye kawai yan uwa nan zamu dakata insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah